بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون يا رسول الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا duk manzannin da muka aike su kamun mu aike ka ai ba mala'iku muka aiko ba ba mata ba mazaje ne da kafirai suke ce maka ma anta illa basharun misluna walau sha rabbuna la anzala mala'ikatan a ai da mutane ne da mala'iku ne a bayan ƙasa su ne za mu aiko musu mala'iku tunda mutane ne sai mu aiko musu mutane irin su mazaje kuma ba mata ba illa rijalan yuhe ilai min ahalil quri mutanen birni kuma ba mutanen ƙauye ba to bismillah sun asun ace su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa عبد الله ورسوله abinda suka faɗa translation ɗin wannan suka ce sun yarda tun daga zuciyarsu har bakinsu Allah shi kaɗai ne shi ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya yi komi shi ya yi kowa shi ne ubangijin kowa shi kaɗai kuma sun yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addinin Islam kuma suka ce sun yarda tun daga zuciyarsu har bakinsu Yesu ba ɗan Allah ba ne bawan Allah ne yadda kowace mace in ta samu ciki wajen mijinta ba mijin ne yake yake kera mata jinjirinta a cikinta ya sa rai ba Allah ne yake kera jinjirin ya sa rai to haka Allah ya yi annabi Isa a cikin Maryamu ya sa masa rai Allah ubangijin kowa ne Allah ba uban kowa bane in an ce to waye ubansa sai ya ce to ai Adam ba shi da uwar ba shi da uban shi kuma fa ga kuma Hawwa ba ta da uwa saboda haka wannan ikon Allah ne Allah ne ya yi shi shi bawan Allah ne annabi Isa manzon Allah ne ba dan Allah bane kun yarda da abin da suka faɗi kun yarda abin da suka faɗi ko to alhamdulillah ku ce alhamdulillah kun zama musulmi alhamdulillah kun zama musulmi yau abin da ya zama dole akan musulmi duka abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan su akwai wanka yanzu za ku je ku wanka akwai musu yadda ake yin sallah kullum akwai sallah biyar kuma ba za ku sha ruwa ba sai rana ta faɗi sai ku niyya tun daga daddare za mu ƙarasa wannan azumi tare da ku Allah ba ku dukiya ku yi zakka Allah ba ku dama ku je haji kuma babu cin naman alade babu can giya tun da yake musulunci ba su da kyau saboda haka kuma menene sunan ku na da ke ne sunan ku na da ko mamun na gloria to yanzu wani suna kike sai na islam na musulunci firdausi Allah sa mu firdausi firdausi to dai kuma fa ni sai kuma ne nata eh kiristi yanzu ko amina sannan amina sannan amina sannan firdausi kuma akwai wannan irin wanka da za ku yi idan kun kun kwanta da kowace kowace in ta kwanta da mijinta yanda ake kwanan aure dole sai an sake wannan wanka sannan ai sallah kuma akwai jinin haila wanda yake zuwa mata kowane wata irin wannan jini in ya zo mace ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba in lokacin azumi ne kuma ba za ta kwanta da mijinta ba sai lokacin da jinin ya ɗauke in jinin ya ɗauke ana gane ɗaukewarsa da bushe wurin da yake fitowa ko kuma canjawa ya zama farin ruwa ba jini ba to duk in wannan ya zama alamun ya ɗauke kenan to sai a yi wanka in an yi wanka sai a yi a koma sallah in azumi ne a koma azumi a koma wajen miji amma za a biya azumi ba za a biya sallah ba za a lissafa azumin da aka sha in kwana uku ne in hudu ne in biyar ne za a biya su amma ba za a biya sallah ba muna yi muku kyakkyawan fata Allah ta nufe ku kawo abin akan famu ba su littafi wanda zai taimaka muku ko a ba su littafi wanda zai taimaka musu littafi ko za ku karanta ko za ku karanta kuma arsalna min qablika illa rijalan yuhi ilayhim min hayy qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim dukkan mutanen da muka aika suka zama manzanni kamun mu aike ka ai mazaje ne ba mata ba ne ko mutane ne ba mala'iku ba ne min ahalil ƙure mutanen manyan garuruka ne kuma ba mutanen ƙauye ba ne min ahalil ƙure a faɗin ya siru filardi shin mutanen makka kafirai ba za su yi yawo a bayan ƙasa ba ne su gani da idonsu su ga ikon allah za su ga birin mu'attalatin wa ƙasirin mashid za su ga rijiya ba kowa ya zama kuwai da mutane ne a nan suka karyata manzanni aka hallaka su za su da babban kubayi sai manya-manyan gini ba kowa menene ai mutane ne da suka karyata annaba aka halakar da su to su ma su ji tsoron wannan irin rana haka kuma mutanen duniya na yanzu amerikawa da ingilawa da faransawa da chinawa da rashawa su yawon duniya su ga yadda ƙur'ani yake yadda addinin islam yake wannan ƙur'ani a gaya musu wani mutum ne wanda aka haife shi a garin da ba makaranta ba ilimi ba malamai masu hawan raƙuma sannan wannan mutumin ya girma a wannan garin shekararsa arba'in sunan garin makka shekararsa arba'in sai ya fito da wannan alƙur'ani bai iya rubutu ba bai iya karatu ba yana faɗa ne ana rubutawa har aka haɗa wannan ƙur'ani daga Allah idan wani ya ce ba haka bane to ya samo mana wani mutum mai shekara arba'in da biyar ko da uku ko da hudu bai taɓa zuwa makaranta ba bai san abcd ba bai taɓa haɗuwa da malamai ba amma ya kirawo masu rubutu shi bai iya rubutu ba ya ce duk abin da na faɗa ku rubuta sannan su rubuta masa abin da ya kai wannan alkur'ani mu gani babu ba zai yiwu ba domin komi malamai da aka tara na mutane da na aljannu suka haɗu ba za su haɗa wani abu mai kama da wannan alkur'ani ba to an tabbata kenan alkur'anin nan da Allah yake in ko ya tabbata daga Allah to ashe manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ashe kin maganar sa kafirci ne duk wanda bai yarda da annabi Muhammadu ba yau bai yarda da kowane annabi ba duk wanda bai yarda da Islam ba bai yarda da kowane addini ba afalam yasiru bil ardi fayanzuru su duba kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim ya ya karshen kafiran da suka riga su masu karyata manzanni ya karshen su ya zama kaifa kana aqibatul min qablihim afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليه من القريب أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا كما لاهرة الدنيا أن هدأ abin da ya hana mutum shiga musulunci in wata harka ce ta duniya neman abinci ne neman kuɗi ne neman siyasa ne neman zaman lafiya da dangi ne neman mulki ne hana ka shiga musulunci to a gaya maka wala daru lafi da khairun gidan lahira ya fi duniya lillazi na taƙau a wurin wanda suka ji tsoron Allah suka bar kafirci suka kama musulunci afala taqilun me zai hana ku amfani da hankalinku ya ku masu hankali حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ذاك كذا مسلمتي ما شاء الله خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل haka abin yake annabawa sun sha wuya sun yi wa'azi sun yi wa'azi har su gajiya wani lokaci su rika cewa mate nasrullah kamar yadda Allah yake ba mu labarin su ina ce am hazibtumu an tadkhulul jannata ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله sai mutane sun zo sun tadda annabinsu sun ce ya annabinmu kai man alkawari Allah yana tare da mu zai taimake mu har yaushe ne wannan irin wahala da muke sha shi ko annabin ya daga hannunsa ce ya Allah yaushe ne ne nasarar taka to idan wannan lokaci ya to nasarar fa ta zo kenan inda ya matsuwar ta kai matsuwa irin wannan to nasarar ta zo haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadha alqur'ana mahjura to haka abin yake kullum annaba sukan yi wa'azi su dade su dade sannan nasara ta zo daga baya hatta idza sayasar rusulu sai sun yi kaman za su ɗebe tsammanin nasarar za ta zo wa zannu har sun tabbata annahum qad kuzzibu shikenan shikenan waɗannan mutane sun karyata kenan tasha ba za musu koma ba sai a lahira sai wannan tunani ya zo sannan sai Allah ya kawo halaka in halakar ta zo to rannan kan ko annabi Ibrahim ne yace kada a yi za a yi zaka ji ya Ibrahim a aridan haza inna qad ja'a amru rabbik Ibrahim bar wannan magana da kake yi ba fashi za a halakar da su in lokacin yayin halakar kan kowa ya magana ba fashi za a halakar da su حتى يستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء in lokacin yayi Allah sai ce sai mu tseratar da wanda muka ga dama wanda Allah ya ga dama din su ne waɗanda Allah ya ga dama suka zama biya wannan manzo din to su ne Allah ya ga dama tseratar da su zaka ji ya ce wa an jina wa wallazina ma'ahu wa an jina wallazina ma'ahu annabin muka muka tseratar da shi tare da mutanen da suka bi shi wa angaran allazina kazzabu bi ayatina sai muka halakar da wanda suka karyata ayoyin mu wala yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin ba'suna azabar mu la yuraddu ba a mai da ita in lokacin ta yayi anil qawmil mujrimina an kawo zahiri wurin mudmari saboda a faɗi laifukan su ba ce wala yuraddu ba'suna alaihim ba ko anhum ba sai aka ce anil qawmil mujrimin azabar mu in ta zo ba mai kauda ita ga barin waɗannan mutane masu laifi miyagu ya rasulullah kai ma haka ne lokacin da halakar da waɗannan kafiran yayi to za mu tseratar da kai da kai da jama'ar ka duka mu je mu halakar da su su manyan kafiran nan masu yi maka lalata sai mun ka manya manyan su guda saba'in mu ɗaure mu baka hannunka sai yadda kai sannan mu kashe maka guda saba'in ka tura su ka sa a tura maka su a tsohuwar rijiya haka abin zai faru ya rasulullah لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد حقيقة الله والله نارا سيد ذاتنا لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الباب حقيقة أبن إذنة أبن وأذي أبن وأذنتوا أبن كلاوة ya tabbata cikin kissoshin da muka kissanta maka tun daga kissoshin da suka zo cikin suratu yunusa da suratu hudin da wannan sura ta yusuf hakika dukkan mai hankali idan ya biyo mu a cikin wannan kisa yadda aka yi da annabawa da yadda aka yi da ma- mabiyansu da yadda aka yi wa kafirai da adda- da yadda aka yi wa waɗanda suka ji maganan kafirai wannan abu ya isa abun lura abun wa'azi ibratun li ulil albab To yanzu ya faɗi ulil albab anan zai faɗi menene ulul albab a cikin surar gaba duk wannan ayoyin kaman guda biyu za a fassara za a fassara su ne a cikin surar da za mu shiga nan gaba tunda yake ba ba kissar Yusuf bane a za a ba da ayoyin da za a fassara ne a nan gaba laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab to za a faɗi wa su waye ulul albab din za a faɗa mana cikin wannan surar da za mu shiga zaka ji Allah ya ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa amin innama yatadhakkaru ulul albab الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يتلون ما امر duk aga ya maka waye ulul babi din hakika wannan abubuwan da aka faɗi sun isa abun lura abun wa'azi ga ma'abuta hankali ma kana hadisa yuftara wannan maganan ba maganan wasa bane ba maganan da mutane za su shiga ɗaki su kulla bane kaman shafa labari shuni a'a ko kaɗan magana ne daga Allah ba magana irin na kunninka nawa ne za a shirya a faɗa ba ko kaɗan babban magana ce daga Allah ma kana hadisan yuftara am yaqulu naftare qul fatu bi ashri suwarin misli muftarayati mun sha gaya mutane duk wanda yace wannan qur'ani shiri ne to shi ma je shiryo ya kawo mu gani a gwada a gani ba maganan shiri bane magana ne daga Allah walakin amma dai wannan qur'ani tasdiqan ladhi bayna yadayhi littafi ne daga Allah wanda yake gaskata littattafan da suka riga shi kaman attaura kaman injila za a ga maganganun alkur'ani yana gaskata maganganunsu duk daga Allah suke a wajen asalin addini tun daga adam har annabi ta tashin duniya duk abu ɗaya ne amma wajen shari'a da furu'a to shine za a bambanta na annabi wane kaza haramun ne zamanin annabi wane amma halal ne zamanin annabi wane kaza ake zamanin annabawa ne amma kaza ake zamanin amma ba taba sabawa cikin sunayen Allah da sifofin Allah da ibadar Allah da kadaita Allah ba amma shari'a ce take likullin ja'alna minkum min shir'atan wa minhaja kowanne addini kan guda ɗaya ne wa anna hazi ummatukum ummatan wahidatan wa anna rabbukum fattaquni amma shari'a kowa da irin nasu walakin tasdiqan allazi bayna yadayhi littafi ne mai gaskata littattafan da suka riga shi wa tafsila kulli shay'in ko bambancin tsakaninsa da sauran littattafai da sauran littafin duniya shi wannan littafi mai yin bayanin komai da komai ne komi filla filla ma farradna fil kitabi shay tafsila kulli shay'in tibyanan li kulli shay'in mai faɗin komai da komai filla ne filla filla abin da ya shafi Allah ne da sunayensa da sibobinsa da ikonsa da abubuwan da suke sama da wanda suke ƙasa da wanda suke tsakani da abubuwan duniya da na lahira da yadda ake bautawa Allah da yadda ake komai dai yana nan cikin wannan alkur'ani in ka duba baka gani ba to idonka ne bai kai wurin ba ko idonka bai isa ya gani ba domin kowane abu ko likita ma wani lokaci ya sa madubi yake gane wani abu to idonka watakila bai gane ba in kuma baka gane ba in abin ya shafi duniya sai ka nemo fas'alil adin ilimin duniya duk yara ta da lissafi to ka nemo masu lissafi su yi maka bayani in ya gagare ka idan kuma abin ya shafi lahira ka bincika ka bincika baka samu ba fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna to ba abin da babu cikin wannan alqur'ani wata rana wani mutum ya zo yace kuna cewa ba abin da babu cikin alkurani ce wallahi ba abin da babu cikin alkurani sai ya- ya sauke buhun shinkafa yace a gaya mini irin masan garin nan masa nawa kenan ake samu a buhun shinkafa a samu min alkurani sai malamin ya kirawo masu yin masa yace uwar gida ku ne masu yin masa irin wannan buhu kwano kaza kenan a cikinsa kilo kaza irin masan garin nan da aka sani masa nawa ake samu sai ta ce masa kaza muke samu a cikin buhu irin wannan to ka ji an ce masa kaza ne ake zuci ah to wannan ba cikin qur'ani bane a a qur'ani ne mana ba Allah ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna ba abin duk baka sani baka nemo wanda ya san shi ka tambaye shi a qur'ani ne mana abin da duk baka sani ba nemo wanda ya san shi ka tambaye shi a qur'ani yace a qur'ani ne mana to in ya shafi duniya fasal addin kaga nan masu lissafi aka tambaya in ku ya shafi lahira da addini fasalu ala zikiri in kuntum la ba abin da babu cikin alqur'ani komi yana ciki sai dai in baka san shi ba ka je wai musulmi ya bude to wannan babu shan qur'ani babu wa ya gaya maka abin da yake cikin qur'ani abubuwa duk suna cikin qur'ani sai dai in baka sani ba ko ko baka samu wanda ya sani ya sanar da kai ba za a samu abubuwa cikin qur'ani su zama kaman guda biyar abin yana cikin qur'ani amma dole ne abin a san shi dole ne a aikata shi wajibi kenan ko ko yana cikin alqur'ani amma ba dole bane a san shi ba ba dole bane a aikata shi ba to wannan ana kiransa mubahi wannan yana cikin alkur'ani dole ne a san haramun ne dole ne a nesanci wannan abin to wannan ana kiransa haramun uku kenan wannan abu yana cikin alkur'ani amma ana so a yi shi amma ba dole ba ana so a faɗe shi amma ba dole ba kamar yanzu kaga muna yin muna karɓan ɗariƙun waliyai muna aikatawa da bakinmu amma ba dole bane tun bamu karɓa ba amma ran da muka karɓa ya zama dole saboda wa aufu bil ahadi ku cika alƙawari wal yufu nuzurahum wannan abu yana cikin alkur'ani ba a ce a bari ba amma in an bari ya fi domin yana kusa da kallon haramun kar ya ja mutum zuwa ga haramun din ana kiransa makaruhi to dole waɗannan abubuwa za a same cikin alkur'ani to masanan ne suka san su wajibi a yi dole haramun a bari dole mustahabbi a yi ba dole ba makaruhi a bari ba dole ba mubahi ko a yi ko a bari duk da ko yana qur'ani wa tafsila kulli shay'in in ji Allah mai yin bayani filla filla kuma na komai da komai wa hudan amma an kawo shi ne musamman ba don waye muku bayanin harkar duniya harkar mi amma duk bayani da yana ciki amma an kawo shi ne hudan lil muttaqina don ya zo ya shiryar da mutane zuwa ga Allah wa rahmatan kuma rahama ce tunda annabi ne ya zo da wannan alkur'ani zai sada mutane da alherin duniya da lahira da rahama duniya da lahira Allah ya ya halicci rahama guda ɗari ya kawo guda ɗaya a duniya raba ya raba ta a duniya ta ishi kowa da kowa komi da komai a cikin wannan rahaman ne ya zama kaza in ta taka ɗanta mamma zama sai ta daga kafa saboda tausayi in an kama kaza duk kaji su yi ta ihu su zo wajen mutane wai suna ceto in an kama wata dabba sai ka dabbobi yan uwanta sun zo suna ceto saboda wannan tausayi ya hada kowa da kowa guda daya amma akwai tisin da tara Allah ya ajiye su a lahira sai mu'minai sun je lahira a hada musu Allah sa ba mu wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun shi mai yin bayanin komai da komai ne wa kowa da kowa amma littafin shiriya ne littafin rahama ne ga masu imani shi mai bayani ne na komai da komai wa kowa da kowa amma na shi yadda muminai ne masu imani kuma ya zama rahama gare su hudan wa rahmatal lil mu'minin
سورة الرعد مدنية وآية أربع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة الرعد مدنية وهي أربع وأربعون آية wannan sura tana daga cikin surorin alkur'ani wanda suka suka shi uku akwai surorin alkur'ani wanda aka yi ittifaki na madina ne akwai wanda aka yi ittifaki na makka ne akwai wanda malamai sun faɗi dalilansu na waɗansu surorin wannan na madina ne wasu ce a wannan na makka ne kowa ya faɗi dalilansa suratul ra'adi tana daga cikin surorin da aka yi khilafa na madina ne ta madina ce ko ta makka ce mu a namu karatu dai muna ɗaukan ta suran madina duka akwai abubuwa da dama wanda za su nuna haka kuma akwai abubuwa da dama wanda za su nuna surar ta makka ce duk za mu je a cikin karatun za mu gano tana da aya arba'in da hudu tana sumawa da haka bismillahir rahmanir rahim ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون آه بسم الله الرحمن الرحيم كما يدمك يفدي دي أوائل السور كلهم وريني نأثير الله Allah shi kaɗai ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa da yake ajiyewa a farkon surori akwai wani wuri kaga harafi ɗaya kamar nun kamar kaf akwai kamar sad akwai wani wuri harafi biyu kamar hemim kamar a kamar hemim akwai wani wuri harafi uku kamar alif lam mim akwai wani wuri harafi hudu kamar alif lam mim ra irin wannan akwai wani wuri harafi biyar kamar kaf ha ya ayin sat to a wurin masu ma'arifa wuraren tajalli ne tajalliyat ne wato in aka nuna harafi ɗaya wato tajallin ahadiyya kenan in aka nuna harafi biyu tajallin ahadiyya da wahi- da wahidiyya kenan idan aka nuna harafi uku wato tajallin zati da suna da sifa kenan in aka nuna harafi hudu to tajallin zati da suna da sifa da wurin wurin aikin kudura kamar yadda zaka ce al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayat to idan ya kai guda biyar to an gama dukkan tajalliyat din an iso akhiru tajalliyat domin dama su biyar ne Ah, shi ahadiyya dai ba a magana akan ta ba wanda ya santa banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa dai ya yi imani da Allahu ahad wannan an ajiye sannan inda muke nan inda komai yake ɗauke da jikinsa da zatinsa da komai alamun nasuti ko jaki ya san inda muke muna duniya ne kowa yana ɗauke da jikinsa to sauran guda uku alamul anwar wanda yake sama da wannan da alamul asrar wanda yake sama da wannan da alamul eh, alamul asma'i was sifat to shikenan ya zama guda biyar din su haɗu kenan ga tajallin zati ga tajallin asma'i was sifat ga alamul asrar ga alamul anwar ga alamul eh, alamul ajsam ajsamul kasifa to ah, malamai suna da maganganu da yawa a cikin irin waɗannan kowa da yadda Allah ya nuna masa abin to alif lam ra alif lam mim ra Allahu alam yuradi bi zalik Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa da alif da lam da mim da ra idan za a koma a fassara domin lokacin da aka yi kissar annabawa aka gama kamar yadda muka karanta cewa suratul arafi tana gaya wa duniya ne yaya halitta take tun ba a yi ba a biyo duk gabaki da ai tarihin dukkan halitta da halin duniya gaba daya da annabawa to dole sai an hada da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aka hada lamfali da tauba da aka iso daga ja'akum rasulun min anfusikum To da da surar ta kare sai aka fara cewa alif lam ra alif lam ra da aka kawo din nan to ar-rusulu ake nufi ar-rusulu shine alif lam ra domin maganan manzanni aka yi tun daga Yunusa din da Hud da da Yusuf duk maganan manzanni aka yi kuma nan wannan sura ta keɓa- ta keɓanci manzon Allah shi kadai sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kissar lamfali da tauba ta ta keɓance shi to wannan ma yanzu i- shi ta keɓanta shi kadai sallallahu alaihi wasallama to sai aka kenan sai a ce alif ishara zuwa ga Allahu lam ishara zuwa ga ƙarshen sunan Jibrilu mim ishara zuwa ga farkon sunan Muhammadu ra ishara zuwa ga sunansa Rasulullahi alif lam mim ra tilka ayatul kitab wa'annan wannan sura mai ayoyi arba'in da hudun nan ayoyi ne daga cikin wannan alƙur'ani ayoyi ne daga cikin wannan babban littafi na alkur'ani walla dan littafin da aka saukar maka littafi na gaskiya wanda aka ce ma kana hadisan yuftari ba littafin wasa bane littafin gaskiya daga Allah haqqu min asma'ihi ta'ala wa ya'lamuna anna Allahu huwal haqqul mubin mubin zalika bi anna Allahu huwal haqqu wato haqqu sunayen Allah guda biyu aka hada aka mai da shi suna ɗaya hayyun qayyumun ne aka mai da shi suna ɗaya aka ɗauki harafi na farko na hayyu da harafi na farko na qayyumu aka hada ya zama haqqu to haqqun nan sunan Allah ne wa ya'lamun anna Allahu al-haqqul mubin ذلك بأن له هو الحق تو wannan suna Allah ya ɗauke shi ya ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana cewa wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqq Muhammadin wa huwa al-haqq sannan ya ɗauki wannan suna ya ba alqur'ani kamar yadda ya zo a nan min rabbika al-haqq wannan al-haqq min rabbika fala takuna min mumtarin sannan ya ɗauki wannan suna haqqu dinnan ya ba addinin Islam wa dinil haqqi sannan bayan wannan komi na duniya in Allah ya ce kaza ne annabi ya ce kaza ne alqur'ani ya ce kaza ne addinin islam ya ce kaza ne to ya tabbata kaza ne in ko Allah bai ce ba annabi bai ce ba qur'ani bai ce ba addinin islam bai ce ba to shi ne ake kiransa batil ƙarya ne komi idan ka ce wannan abu haƙƙina ne sai a duba ga Allah ya baka annabi ya baka qur'ani ya baka islam ya baka to in sun baka haƙƙinka ne amma ba su baka ba haƙƙinka bane zaka ce wannan abu nawa ne haƙƙina ne to sai a duba ga ka samu daga Allah daga alqur'ani daga annabi daga islam to ka samu in ba haka ba ka samu ba kuma komi hankali ya gano in alqur'ani bai bayar ba bai gano ba misalin wata mace zamanin zamanin sahabbai tana da dukiya sai ta sayi samari guda biyu sai ta yi sadaka da su sai sadaka da su a kira ta a fadan sahabi yaya kika sayi samari suna kwana da ke ta ce alkur'ani ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wato namiji da mace Allah ya hana su amfani da farjinsu sai wurin aure ko wurin mallaka to ba ni da miji waɗannan bayi mallaka na ne ni mallake su saboda haka nake amfani da su saboda wannan aya sai aka ce mata ai ba haka bane wannan amun ne uri da bil khusus wato haka yake a faɗe amma ba haka yake a aikace ba domin bawan namiji ne ke uwar gijiyarsa ta mace ce arrijalu qawwamun 'ala nisa'i maza ko kullu su ne sama da mata su ne gaba da mata to wa'annan bayi naki in sun zama ku yanginki waye a sama waye a gaba to saboda haka an saba kenan wannan ba zai yiwu ba musulunci ba yadda ai haka to kaga an yi bayani ga ta ta faɗi haƙƙinta ne amma alqur'ani bai yadda ba islam bai yadda ba Allah bai yadda ba annabi bai yadda ba amma in ka ji sai ka ce haƙƙinta ne tunda yake an ba namiji shi yayi ku yangi yayi sadaka ita me zai hana in ta yi bayanta ba za ta yi abin da ta ga dama da su ba haƙƙinta ne amma Allah ce bai yadda ba haƙƙinta bane alqur'ani bai yadda ba musulunci bai yadda ba annabi bai yadda ba to haka abin yake kullum wani mutum ya dauki masu kiwo mai kiwo namiji shi ke masa kiwo amma ladan kiwonsa in ya dawo ya kwana da matar mai gidan aka jawo shi gaban fadan sahabi ga wannan mutum abin da yake yi me yasa kake yin haka sai ce a naga matar ta wace kuma yana mini aiki in biya shi lada to in na gada in na bashi matar yayi amfani da ai na biya shi kenan aka ce ai ba a yin haka matar ai haƙƙi biyu ne akanta akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin ka in kai ka yafe naka Allah ba zai yafe nasa ba a nan wuri da dukiya ce zalla in ka ba shi kenan ya samu mai haƙƙi ɗaya amma tun da ke haƙƙin Allah na nan haƙƙin haƙƙin ka na nan kai ka yafe naka Allah bai yafe nasa tun da mace ce akwai maganan haramci a wurin to irin wannan duka wannan suna sunan Allah ne alhaqu sunan annabi ne alhaqu sunan alqur'ani ne alhaqu sunan islam ne alhaqu to duk kowane abu ko in ka nuna in Allah ya yarda annabi ya yarda alqur'ani ya yarda musulunci ya to abin ya zama naka in ba su yarda ba komi gaskiyarka komi karfin ka ba naka bane ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أما ضد هكا littafin gashi na gaskiya ne kuru-kuru kowa ya san na gaskiya ne ɗazun nan muka gayyaci amerikawa su yawon duniya su zo su ga yadda ƙur'ani yake za su tabbata wannan ƙur'ani gaskiya ne amma kash aksaran nasi la yuminun yawancin mutane ba za su imani da shi ba kamar yadda aka faɗa ƙarshen wannan sura dai dama mun ce ƙarshen suran yana karantar da wannan sura ne gaba ɗaya ina umma aksarun nasu walau harastul mu'minin walakin nasar nasu la yu'minun yawancin mutane ba za su yi imani da alqur'anin ba haka kaddara ta ga dama الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على الأرش وسخر الشمس والقمر يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ده ما تفسير كل شيء mai yin bayani filla filla ne na komai da komai to yanzu zai ya ɗauko aya ɗaya ta baya zai yi bayanin ta filla filla ya ce wa ka ayyin minayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun da yawa ayoyin Allah a sama da ƙasa kafirai suna bi ta kai amma su kau da kai kan basu gani ba balle su yi imani da shi Allah Allahu allazi rafa as-samawati min ghairi amadin tarawunaha Allah ne fa yayi wannan saman ga ta a sama ba wacila ba ginshiki da da wacila ko da ginshiki ai da kun gani bi zairi amadin tarawunaha babu babu wacila haka yi ba wanda zai rufi ya kai fadin masallacin nan bai tokare da wani abu ba ya zauna ba zai yiwu ba gashi Allah ya yi sama ya batta ba matokari amma tana zaune zai ya nuna maka ikonsa wannan ya ishe ku aya ya ku kafiran duniya kaga jirgin sama ai gida guda ne ko kuma gari guda ne tunda yana ɗaukan mutum ɗari takwas da kayansu ai gari guda ne wa yake yin gari guda ya ajiye shi a sama ba wacila ya tsaya in ba Allah ba to ga jirgin sama da mutane a sama da kayansu amma tun da yake ya ɗauki sifan alam yara yula tsairi fawqam safat wa yakbin ma yumsikunna illa illa Allah ko illa Rahman mutane ba sa duban tsuntsaye ne a sama suna tafiya ba abinda ya hana su faɗo sai Allah in ka ce ai suna da fuka-fuke suka haka sai to lokacin wani lokaci sukan ɗaure fuka-fukin haka me yasa ba su faɗo a lokacin ba to shi jirgin sama haka yake gashi Allah ya kai shi sama ya rike shi ya hana shi faɗowa saboda ikonsa duk da ya nuna muku ikonsa wanda ya ɗaukaka sama ba wacila ba ginshiki ya hana ta faɗowa shine ya jefa jirgin sama a sama ba wacila ba, ba, ba ginshiki amma ga shi na tafiya a sama kafirai suna taka ayoyin Allah amma sun kau da kai ba su yi imani da Allah ba Allahu allazi rafa'a as-samawati min ghairi amadin tarawnaha thumma istawi 'ala al-arsh shi ne dai Allah Ubangiji wanda ya halicci sama da ƙasa ya halicci al'arshi wanda ya daidaita akan al'arshi istiwa'un yaliqu bihi wato ana fassara istiwa'ul zaman gadon mulki tabbatan mulkin ake nufi da shi in ka kama sunan shugaban ƙasa kace yau shine akan gadon mulki to ko yana kallon fareti akan gadon mulki yake ko ba a samun wani lokaci yana kallon fareti ana samun sa wani lokaci yana yawo cikin gadi ne ko to duk da haka dai yana kan me yana kan gadon mulki ake cewa ba kan mulki ba kan gadon mulki yau shine kan gadon mulki kullum zaka samu shi kan gado ne ma'anan istawa alal arshi Allah shine kan mulki kullum lalle al'arshin kam yana sama ne amma in yana sama ne Allah yana kan menene kamun ya halicce shi da yana bukatarsa kuma in kace yana sama to naji inda muke nan yanzu saman mu sama ne amma in duniya ta juya saman mu nan sai ya koma ƙasa wato duniyar da muke take da ita din nan in ta juya sai ya zama dare in yanzu nan ba muna ƙarshen rana ba a nan waɗansu kwan suna cikin dare to idan waɗancan da suke cikin dare mu muna nan cikin rana to saman mu saman mu ne su ko wanda suke kasan mu ina ne saman su a'a kasa kasa can shine saman su mana a'a kasa can su kuma sun shine saman su mu kuma in saman ta sake juyawa kasa ya zama sama sama ya zama kasa har yanzu dai wato saman dai kowa da saman sa kenan to a wace saman yake shi da Allah al- ya aje al'arshi da a sama sama da komi kowane sama al'arshi na sama da shi kowane sama komi saman sama ma alaka fa wa sama'uka duk abin da yake sama da kai shine saman ka to komi sama al'arshi na sam- sama da sama amma ba za ce Allah yana zaune akan al'arshi ba kuma zai sauko da asuba haka ne hadisi ya faɗi haka amma duka waɗannan ma'anoni ne waɗanda za mu yi imani da su ka san asubahin makka daban asubahin sudan daban asubahin chadi daban asubahin yarwa ma daban asubahin kaduna ma daban asubahin lagos daban to wace asuban ne zai sauko to saboda haka abu- wannan abuwa duk dole sai a yi imani da su duk abin da ya shafi Allah ya wuce hankalin dan adam sai imani kawai kai musulmi kai imani inda abu an ce na Allah ne aka faɗi ko gado ko aka faɗi hannu ko aka faɗi kafa ko aka faɗi fiska to kar ka yadda ka ɗauka kamar yadda ka san shi nan haka yake a wurin Allah ma abu ne wanda ya fi ƙarfin hankalinka ka lesa kamar lishai idan an ce Allah yana da gado ya zauna a kai shi kenan ya kama da sarki kenan Allah ko ya ce laysa kamilihi shay in kace yana sama saboda ka ce amintum man fis sama'i akwai a Qur'ani ya faɗi haka man fis sama'i wanda yake sama to ai ya ce wasjud waqtaribi kai sujada ka zo kusa da shi ya ce kai sujada ka zo kusa da shi wanda yake sama ai sai ce ka hawo ka zo kusa da shi amma aya ta ce wasjud waqtarib kai sujada ka zo kusa da ni kuma annabi ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih fi halati sujud lokacin da bawa ya fi kusa da Allah lokacin da ya sujada Ah, kamar yadda makaranta kwanan baya annabi Yunus shi sai da ya fada cikin kogi can cikin cikin kifi yayi wusuli wajen Allah sai muka je na gaya wa Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin can kasa cikin kogi bai bai ce la ilaha illallah ko la ilaha illa huwa ba da yake Allah yana sama a la ilaha illa anta yake cewa babu sarki sai kai ashe yana da tare da Allah a wurin saboda haka duk abin da ya shafi Allah dan adam tsakaninsa da wannan abin imani in an ce gadon Allah ko al'arshin Allah kai imani in an ce tafowan Allah kai imani in an ce saukowan Allah kai imani in an ce zaman Allah kai imani in an ce hannun Allah kai imani in an ce fiskar Allah kai imani amma karka yadda ka ɗauka yadda yake a cikin zuciyarka nan haka abin yake laysa kamili shay kamar yadda Hausa suke ce Allah shine gagara misali ko gagara koyo Allah kenan sun masa alal arsh wa sakhara ash-shamsa wal qamar shine mai mulki mai iko wanda ya hore rana ya hore wata rana ita ce ake ganinta da rana din nan mai haskakawa mai busar da abubuwa mai nunar da amfanin gona ita ce wannan ranar Allah ne ya hore ta kullun tana aiki bata taba daukan hutu ba tunda aka bata aiki bata taba gajiya ba bata taba daukan hutu ba ya hore ta don wannan aiki wal qamara ya hore wata kullun dare za a ga wata yana tafiya in ya ƙare kwanakinsa wani sabo ya sake fitowa kullum bai taba gajiya ba wata bai taba ƙarewa ba an nemi wata wani watan an rasa kullum wata ya ƙare to wata ya zo wa sakkara shamsu wal qamar kullun yajri li ajalin musamman kowanne da ranar da watan da sauran taurari duka kowanne yana gudu ne yana kan aikinsa li ajalin musamman har zuwa lokacin da aka ɗiba masa yaushe ne idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu suyirat wa idan jib- har dai lokacin tashin kiyama kenan wa jumia shamsu wal qamar yaqulu insanu yawma idhin ayna al-far ran sai lokacin tashin kiyama ne lokacin da za a naɗe sammai a naɗe kasai to sai a fara ɗebe raneku da watanni ɗin da- da da taurarin saboda za a yi canji A- a naɗe sama wasu samawatu malwiyatun bi yaminihi yawma tubaddal dun ghayr ardi li ajalin musamman din kenan suna aikin su ba sa fatawa ba sa huta har lokacin da aka ɗiba musu shine lokacin karewar duniya za a yi canji a koma lahira yudabbiru lamra fasil ayati kowane al'amari yana hannunsa shi ke tafiyar da shi shi Allah ba kowane lamari yana hannunsa shi ke tafiyar da shi ya ajiye mala'iku waɗansu masu karɓar rayuka azra'ilu da mutanensa waɗansu masu kawo wahayi wajen annabawa jibril da mutanensa waɗansu masu kulawa da abubuwan da ake aihuwa cikin shekara a israfilu waɗansu masu lura da ruwan da ake saukarwa da ƙwayoyin da ake tsirarwa a kowace shekara mika'ilu amma komai yana hannun Allah waɗansu suna nan suna ƙoƙarin shiryar da mutane annaba da magadansu malamai waɗansu suna shirin ɓadda mutane shedan da abokan aikinsa amma komai ba yana hannun Allah ba mai iya yin komai sai Allah yudabbirul amra shi kadai yake tafiyar da komai na shi kadai ya kawo waɗannan abubuwa ne ya ajiye don mulkinsa ce wannan mai gida ne shi ke ciyar da iyalansa wannan gwamnati ce ita take kiwon mutanenta a duk dai komai yana hannun Allah Allah ya aje wannan ne kuma don a bi masa yudabbiru lamar yufassilu ayati shine kuma yake nuna ayoyin nan daban-daban ayoyi rubutattu a littafi a karanta ka ji ayoyi waɗanda aka zuba a sama da ƙasa a jikinka ka duba ka gani akwai ayoyi a sama tanwinin ayata fil afaq wa fi anfusihim ayoyin dubawa da ido da ayoyin da za a karanta a gaya ma ka ya ji duk dai Allah ne yake bayanin waɗannan ayoyi kowane lamari na hannunsa kuma shine mai yin bayanin ayoyi filla filla yudabbiru al-fasilati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah shi kadai ne mai yin wannan aiki in an gaya muku watakila za ku yi yaƙini ku tabbatar sani ba shakka cewa za ku gamu da Allah in an mutu za a yi tashin kiyama kowane mutum ya ɗauki dawa busasshiya ko gero busasshe ko masara busasshiya ko gyaɗa sai ya tona kabari ya bunne wannan gawar geron ko gawar dawa ko gawar masara ya taka ya zuba ruwa kar ya daina zuba ruwa insha Allahu dawan nan ko geron nan ko shinkafan nan za ta tsiro idan ta tsiro ana binta ko sai damai da dawa irin wadda ka bunne gawanta ko ko masarar da ka bunne gawanta ko geron da ka bunne gawarsa ko gyaɗar da ka bunne gawarta za su dawo in kaga wannan ya tabbata to ka tabbata duk mutum gawan da aka cikin ramin kabari Allah zai fito da shi wata ya dawo mutum kamar wancan ka tabbata za a yi haka la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun tabbatar za ku mutu kuma za a tashe ku za ku gamu da Allah saboda haka ku aikata kyakkyawan aiki ku ji daɗin gamo da Allah kada ku aikata mummunan aiki balle ku samu mummunan gamuwa da Allah wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara inna labrara lafi na'im in kalma maganar Allah kai aiki mai kyau shikenan ni'ima duniya da lahira wa innal fujjar lafi jahim in ka ki maganar Allah ka saba wa Allah ka zan fajiri kenan zaka sha azaba duniya da lahira وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أنا تفسير ديد أكي الكوري وكأي من آية في السماوات والأرض تعني سماوات يزو أن داون الأرض huwa allazi madda larda yadda muka muku bayani shine yayi sama shine yayi taurari shine yayi rana shine yayi kaza da kaza a sama to bari mu dawo mu nuna muku ayoyin kasa kuma wa huwa allazi madda larda Allah shine ya shimfida wannan kasa wa huwa allazi madda larda wa ja'ala fiha rawasiya wa anharan sannan ya kakkafa duwatsu a bayan kasa din sannan ya sa ya sa korammi ruwa yana gudana ko ina saboda ku sha saboda ku shayar da dabbobinku a nan bayan kasar wa huwa allazi madda larda وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين kuma shine ya tsirar da dukkan abubuwa na ci mata'allakum wa li'an'amikum ganyaye ne itatuwa ne tsire-tsire ne inna Allah fariqul habbi wan nabi yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyit min al-hayy zalikum Allah fa anni tufkun fariqul isbahi wa ja'al layli sakanan wa shamsa wal qamara husbana zalika taqdirul aziz alim huwa ja'alakum nujuma shine yasa waɗannan tsire-tsire wanda za su fitar muku da abinci a wannan bayan ƙasar da aka shimfiɗa din nan huwa allazi maddarar da Allah shine miƙe ƙasa a miƙe wani wuri yana ce larda bisaɗan ƙasa a shimfiɗe wani lokacin larda firashan ƙasa a shimfiɗe ba zai hana cewa ƙasar gabaki ɗayanta tana kama da wani ƙwallo ne ba amma kai iyakan abin da idonka yake gani dai a shimfiɗe yake kai da iyakan abin da idonka yake gani a shimfiɗe yake yadda Allah ya gaya maka amma tun da ka jefa idonka can yamma sai ka ga sama gabar ka ga sama ka dubi kudu ka ga sama ka dubi arewa ka ga sama baka ga bango ba ashe ka san ashe a dunkule take ba don haka ba da ka ga abin da ya tare ta gabar da yamma da kudu da arewa ta ma kai iyakan ganin ka da shin fa'ita ke shi Allah yana gaya mutane magana kamar yadda hankalinsu zai dauka ya faɗi wannan hankalinka ya dauka ya ƙara maka hankalinka ya dauka ya ƙara maka huwa allazi maddalar da shine Allahn da ya shimfiɗa wannan ƙasa wa jala fiya rawasiya wa anharan ya kakkafa duwatsu a bayan ƙasar wa anharan ya sa magudanar ruwa wato kaman kogin Benue kogin Kuwara kogin Chadi irin waɗanda ake kiran su anharan a cikin Alƙur'ani amma in ya faɗi baharu yana faɗin kamar su Atlantic su Pacific su Mediterranean irin waɗannan manyan koguna na teku teku suna ke kansu baharu a cikin Alƙur'ani amma anharu in ba na aljanna ba to irin waɗannan magudana waɗanda suke masu ruwan daɗi wa anharan wa min kulli samarati Allah ne ya tsirar da dukkan dukkan itatuwa masu ba da ƴaƴan abinci ko ko karare masu ba da ƴaƴan abinci duk Allah ne ya yi su jarafiya zaujani sinaini kuma kowane abu Allah ya yi shi biyu biyu biyu biyu biyu biyu din nan yayi babba yayi karami yayi fari yayi baki ya yi ja ya yi kore ya yi namiji ya yi ta mata ya yi dogo ya yi gajere ya yi malami ya yi jahili ya yi basarake ya yi talaka ya yi mai kuɗi ya yi matalauci komi biyu biyu biyu biyu biyu biyu Allah ya yi su ya rufe ya zauje ni sunaini yugushin lailan nahara shine yake kawo wuni ya danne ya danne dare da shi ya sake ɗauko daren ya danne wuni da shi ashe kenan ƙasa tana juyawa kamar yadda aka faɗi a cikin suratun nuri dare dare ya zo ya danne wuni a koma cikin duhu wuni ya sake tasowa ya zo ya danne dare a koma cikin wuni yugushin lailan nahara inna fi zalika laayatin a cikin waɗannan abubuwa da aka yi lissafi da aka ce wa ka ayyin minayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha hum anha muriduna wannan lissafe lissafin abubuwan mamaki da aka yi haƙiƙa ya isa abin mamaki na ikon Allah liƙaumin ya tafakkarun a wurin mutane masu yin tunani su yi amfani da hankalinsu وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون wannan ƙasar da muka ba da labarinta wanda aka shimfiɗa aka kafa duwatsu aka sa ƙorammi suna gudana sannan aka yi ganyaye da ciyayi da itatuwa da dabbobi kowanne aka yi biyu biyu wa filar da kidan mutu yabiratun a ƙasar ma akwai yanki yanki kuma suna kusa da juna kidan mutu jabiratun yanki yanki wata ƙasar jigawa ce wata ƙasar duwatsu ne wata ƙasar haƙo ce wata ƙasar rairayi ne wata ƙasar yashi wata ƙasar jangargari wata ƙasar ga su dai daban da amma kuma suna kusa da juna wata tana karɓan shuka wata ba ta karɓa duk dai haka Allah ya wata kuma eh, eh, wata ta yi ta ta zama gishiri wata ta zama kanwa wata ta zama zarnihi wata ta zama koya haka dai ga ta kasance ida um mutajawiratun wa jannatun da gonaki su ma din mutajawiratun min a'anabin gonakin inabi domin shi ne suka fi yawan sani shi yasa aka fito da sunansa kiri-kiri da shi da dabino kullum sunansu na fita saboda su suka fi sani a cikin itatuwa wa jannatun min anabin wa zar'in wa nakhilin da kuma kayan shuka iri-iri gero dawa shinkafa masara acca duk da komi da komai wa zar'in a wa nakhilin da dibinai sinwanin wa gairi sinwan wanda suke tushe ɗaya dibino biyu ko uku ko ko tushe ɗaya dabino ɗaya wa gairi sinwan Ah, وفي الأرض كده متجاورات وجنات من أناب وزرع نخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد abin mamaki in ji Allah ruwan damana ɗaya yake yake shayar da itatuwa da ganyaye da tsire-tsire ruwan damana ɗaya ne tuskai mai wahid wa nufaddilu ba'dha ala ba'din fil ukul kuma sai mu fifita junansu wajen girma da ɗanɗane ruwan saman da yayi barkono shine yayi dankali yayi rake ƙasar da ta tsirar da barkono ita tsirar da rake ta tsirar da rogo da dankali ƙasar da ta tsirar da ah, kaɗanya gashi in an ci ƴaƴan abu ne mai da- mai zaƙi lafiya lau amma in an tona saiwar an ci za a mutu ga lalle in an ci saiwar za a mutu kuma an ci saiwar rogo ba a mutuwa ga kome da ko su tinya ne su abubuwa iri-iri ga ga ganyen ga ganyen lalo ganyen ah, ganyen zogale in an ci lafiya lau amma ganyen tinya in an ci za a mutu kuma a ƙasa ɗaya suke ruwa ɗaya suke sha a ƙasa ɗaya suke tsotsa ya aka yi aka yi haka kuma ga launi wani ya zama jawur shine nunarsa kamar gwanda wani ya zama baki kirin shine nunarsa kamar dinya wani ya zama kore ya aka yi haka Allah kenan Allah kenan wani ya yi fari wani ya yi yalo kamar mangoro wani ya yi- ya zama kamar ayaba ya aka yi haka Allah kenan kuma ruwa ɗaya suke sha ƙasa ɗaya suke tsotso kuma dibinan sai su tashi gindinsu ɗaya wata dibino ta tsere wata da tsawo da kauri wata ta zama gajeriya siririya ya aka yi haka Allah kenan a tono albasa a wuri ɗaya kaga wata ƙatuwa wani ɗan ƙanƙani ita katuwan nan wani ruwa ta samu ta sha da taki ta fi wannan ɗan ƙanƙanin shi wannan ɗan ƙani me yasa me yasa ya sa- ya- ya zama ɗan ƙanƙani ya rasa ruwan ne ko ya rasa ƙasar ne ko ya rasa taki Allah kenan ففي كده متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقى بماء واحد da ruwa ɗaya ake shayar da su a ƙasa ɗaya